أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم الأشر الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر إدار الأزين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيس سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسلة الباقي على زال الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإيسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن مكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقرابي فريد داري على الإلاكي هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاجي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف يا همة الشيء هدري لنا بهذا المهدر والفادي بنزرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جراجه المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه أيوه muna godiya wa Allah muna zama na hudu bayan jiyo mu cikin karatun jawahir ma'ani na biyu jiya mun gabatar da tazyili yanzu zan fara da takadimi tazyili alhamdi da dalilin da yasa aka yi littafin muqaddima za mu fara a yau insha Allah قال شيخ الشعراني akwai shehu sharani al-misri wakila shine kudubi dan kudubi dan kudubi shi kudubi ne babansa kudubi ne kakansa ma kudubi ne min kaf da yana daga cikin munkirai yana daga cikin munkirai yana inkari don yana daga cikin malaman jami'ar azhar yana inkarin aliyul hawas aliyul hawas kudubi ne amma irin mutanen nan wanda ba za su yi rubutu ba su yi karatu ba to sai aka yi gayyata jami'al azhar yoman ya ka gayyace shi da ya zo sai sha'arani sai ya ce a taron namu hada jahilai ne a zuciyarsa ta daga ranar ta ɓare masa shi kuma sai ya ce uskut yi mana shiru sai faɗa masa sirrin da ke cikin gidansa tsakaninsa da iyalinsa to wannan abin sai yi dake hankalin shi a rani bayan an fita sai zojensa yana neman ya zamo almajirin sai ce ku malamai akwai wani so za su karantar da ku ai ku ne malamai to daga nan ya dinga ba shi haƙuri ya ce to ka zubar da abin da kake ganin ka sanin tukuna ka zo to yana daga cikin masana matuƙa sosai wanda Allah ya musu fituhatu to shehinsa shine Adil Hawas da shi irinsu suna nan da yawa a cikin waliye ba za ka ga sun ba za in ka ce su rubuta sunansu ba su iya ba amma kuma sun gagari duniya ba za su iya rubuta ummiye ne kaga da shi da dabbagi duk ba za su iya rubuta sunayensu ba amma sun yi nisa a wulaya ta akwai irinsu da yawa to sharani almajirinsa ya faɗa cikin ɗabakarsa ma nasu muƙaddima fi bayani anna ɗariƙar ƙauni wannan ɗariƙa na sufaye mu shayyada su bil kitabi was sunnati yana tabbatarwa wato a yarda a saboda ai shi ya bi da ya ga kamar abin wani iri ne ga su kuma suna da sarauta ga kuma gidan ilimi ne kuma gidan wulaya ne bayan ya sha wahala shi ne zo yake faɗawa duniya ma'ana na sha wahala da ina ganin mutanen nan kan ba komai ba ne amma komai ne komi da komi na wajen su ne shine yake faɗa akwai dabaqatu dabaqatul kubra nashi wanda yake magana akan wilaya girman ta ya kai jawahirul ma'ani eh nashi yana da littattafai da yawa shine ya fitar da ɓangaren ulumu a ƙarƙashin digon ba ya tara malaman zamanin har malaman da suke ƙasan sham su nuna masa ta inda ya fito da ɓangaren ilimin su kasa su nuna masa suka kasa wa'annaha cewa ita ɗariƙa mabniyatun ala suluki a halakin anbiya'i an gina ta ne a tafiyan ɗabi'an annabawa wal asiya da tsarkakan mutane wa bayyana ya bayyana annaha la takunu mazmumatan ba ta zama mazmuniya ba za a zarge ta ba illa in halabat sarihal qur'an sai da in ta saba da nassin qur'ani dariƙan nan duk inda ka tafi da duk inda ka kai da bala'inka wallahi ba inda za ka yi shi an same ta cikin ƙur'ani da hadisi saboda haka duk wanda ka je ce ba ta cikin ƙur'ani ba ta cikin ba jahili ne kawai bai san mabnaha ba ne bai san mu'assasaha ba wasu sunnatu da sunna wal ijma'u da ijma'i la gairu ba inda za ka samu ɗariƙa sai ta cikin wa'annan ƙur'ani sunna ijma'i duk gunda ka samu ɗariƙa to a cikin wa'annan suke wa ma idza lam tuhalif amma idan bata in bata saba ba da ƙur'ani da hadisi da ijma'i a gayatul kalam iya abin da zaka ce annahu fahamun wani fahimta ne utihi rajulun muslim wanda aka bawa wani mutum musulmi kawai utihi rajulun muslim wanda aka bawa wani mutum musulmi shi kuma Allah yana kawo wata wani fahimta ya bawa wani wanda babu shi a cikin baka san shi ba a Qur'ani baka san shi ba a hadisi kuma maganar haka take eh maganar kuma haka take amma ba za ka same shi a rubuce ba ba za ka same shi a hadisance ba ba za ka same shi a ijma'i ba amma kuma ga maganar kuma ba ba nassin kuma ba zai ture ba qur'anin ba zai ture ba hadisin ba zai ture ba ijma'i ma ba zai ture ba faman sha'a wanda ya so fali amal bihi ya karanta tariqa wa man sha'a wanda ya so tarakahu ya bari ba shi ga an samu zaman lafiya ba eh an raba in ka so ka bi in ka so ka bari amma gara basa ne naziru fanin fi zalikal af'al kishiyan fahimta cikin wannan aiki abin da ya kamata kenan wa ma baqiya babul inkar ba a bar wani kofa na inkari ba illa su azzannabihim sai dai mummunan zato da za ka yi musu shine babin inkarin kawai wa hamalum ala riya aka ɗauke shi aka kai su kan riya wa zalika yin haka kuwa la yajuzu shar'an bai halatta ba a shari'a bai halatta kai inkarin ba bai halatta kuma kai riyan ba suma ilam ka sani ya akhi ya dan uwana rahimakallah Allah ya maka rahama anna ilmu tasawufu shi ilmin tasawuf ibaratun an ilmin ana maka ibara ne akan wani ilimi in kadaha min qulubil awliya wanda aka kunna haskensa daga zukatan waliyi hatta istanarat bi amali bil kitabi was sunnati har ya haskaka yana aiki da alqur'ani da sunnan annabi fa kullu man amila biha duk wanda ya aiki da shi in kadaha lahu min zalika ulumi za a kunna masa wannan hasken a cikin zuciyarka in an kunna maka za ka samu ulumun za ka sami ilimai wa adabun za ka samu adabi wa asrarun za ka samu sirrori wa haqa'iqun za ka samu abubuwa na haƙiƙa yadda suke ta'ajizul alsunu anha wanda harshe ba zai iya faɗan su ba Allah ya kunna mana naziru man qadaha lil ulama shari'a kishiyan irin wanda aka kunnawa malaman ilimin shari'a min ahkamin na daga hukunci hatta amilu bima alimu har suka yi aiki da abin da suka suka suka sani min ahkamiha daga daga hukuncin su fa tasawufu shi abin da ake nufi da tasawuf innama huwa zubudatu amalil abdi wato kumfan aikin bawa ne shine tasawuf bi akamin shari'ati idan kai shari'a da ba kaga tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan zaka gane duk wani wanda ka ji ya ce shari'a dariƙa ba sunna bane ba aikin annabi bane daga nan zaka in ka kalle shi bugu ɗaya zaka san jahili saboda hadisin da ya zamo sahihi jibrilu da ya tambaye manzo Allah ya ce a habirni anil islami ba ni labarin musulunci sai ce masa an ta shaɗa Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul bait liman istata ilayhi sabila sai ce sadaqta wannan shi ake kira shi ake kira shari'a akwai wanda aka bashi ɗariƙa bai ce a sharu Allah ila illallah ba bai cewa a sharu annabi Muhammad Rasulullah ba bai tsaye da sallah ba bai ba da azumi bai azumi ba bai ba da zakkan yana da shi bai hajji ba ko kuma bai yarda da su ba ya ce bai yarda da wannan ba ce zo ga ɗariƙa ba za a yi ba to wannan shine shine matakin farko kaga zubudun min bi akamin shari'ati idza khala min amalihi ilal wa huzuzun nafs idan ka duba wannan shi ake kira shari'a sai ka ce to a hadarni anil imani kuma ba ni labarin menene imani sai ce an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bi qadari khairihi wa sharrihi kaga shar'ul islami ahkamul islamiyya abu ne a fili ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in kace ashhadu an la ilaha illallah aka ji ka shiga musulunci asmu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bi haqqi islami ko an gama shi kuma ahkamul iman ba abu ne wanda ake ganin shi a fili ba shi musulunci sai ka faɗi kalmar la ilaha illallah an ji a ga kana sallah a ga kana azumi a gani a gani wayannan duk gani ake amma imani ba abu ɗaya da ake ganin sa saboda babu imani ka yarda ni an tumina billahi ka ba da gaskiya da Allah wa ta ganin Allah wa mala'ikati wa ga mala'ika wa kutubihi kana gurin aka rubuta wa rusulihi kana nan aka nada su wal yawmil akhir ya zo ne wato ne bi kadari hairi wa sharri shine ma ake gani abu shidan gabaki daya yarda kake yi da su ba tare da sai ka gani ba shi ake kira imani babin ɗarika kira saboda haka daga wani kujera ne ake zuwa wannan kaga daga kujeran islamu ne ake zuwa imani to imanu kuwa shine ɗarika imanu shine ɗarika to ashe anan kaga idza khala min amalihi al-ilal idan ya kubuta daga aikinsa ga barin illoli wa huzuzu nafs da bin son zuciya kama anna ilmul ma'ani kamar yadda ake in ka koma ilimin balaga ilmul ma'ani wal bayan da ilmul ma'ani da bayan zubar su ilmin nawi ai daga nahawu ne aka samu ilimin ilimin balaga ai kumfan kumfan kumfan ilimin nahawu ne faman ja'ala ilmu tasawufu wanda ya sanya ilimin tasawufu iliman yace ilimi ne mustaqillan mai zaman kansa sadaka yayi gaskiya wa man ja'alahu wanda ya dauki ilimin tasawuf ainu ahkamin shari'ati ai sai ka kyautata ahkamin shari'ati ne sadaka shi ma yayi gaskiya kama anna man ja'ala ilmul ma'ani wa bayan kama wanda ya sanya ilimin ma'ani da bayani ilimin balaga iliman ya ce ilimi ne mustaqillan mai zaman kansu sadaka shi ma yi gaskiya wa man ja'alahu min jumlati ilmin nahwi wanda ya sanya shi ce ai duk ilimin nahawu ne kaidan ilimin nahawu ka buga shi zai koma kan balaga sadaka shi ma yi gaskiya walakin sai dai la yusharrafu ala zawji ba zai yi tasharrufi akan zauki ba anna ilmin tasawuf tafarra min ainin shari'ati shi ilimin tasawuf farki ne daga ilimin shari'a farki ne ai kaga daga ilimin shari'a kace a habirni an kaza ba ni ilimin ba ni labarin menene ilimin ba ni labarin menene imani ko so kaga wannan far'un ne illa man tabahara wanda ya zamo ya zamo kogi fi ilimin shari'a ce a ilimin shari'a hatta balagal gaya har ya kai gurin da ya kai summa innal abda shi bawa idza da kala tariqal qaumi idan ya shiga tariqan sufaye sune qaumi wata bahara fi ya zamo ya zamo kogi cikin ilimin a dahu hunaka quwwatul istinbati Allah zai ba shi karfi na fitar da hukunci naziru ahkamin zahirati wanda ba irin kinin hukuncin zahiri ala haddin sawa ya zama shi ma haddin ɗaya ba zai san da cikin ɗari zai yi istinbadi cikin ɗarika wajibatun zai fitar da menene wajibi wa mandubatun zai fitar da wani abin da yake kira mandubi wa adabun zai fitar da abin da yake kira adabun wa muharramatun zai fitar da abin da yake haramu wa makaruhatun zai fitar da abin da yake karahiya wa hilaful aula zai fitar da abin da yake kira hilaful aula naziru ma fa alawul mujtahid kishiyan wanda mujtahidai za su aiwatar da shi walaysa ijabun ba ijabi bane na mujtahidin bi ijtihadi shay'an da yi ijtihadin wani abu lam tusrah shari'atu bi wujubihi wanda shari'a bata bayyana da wajibcin sa ba aula min ijabi waliyillahi wanda zai zama shine mafi wajibci da waliyin Allah wajen hukunci cikin ɗariƙa lamsu sura shari'a ta bi wujubi wanda shari'a ba ta bayyana da wajibcinsa ba kama sura da zalikar ya ce kamar yadda imam ya ce ya kawo cikin littafinsa wa gairihi da waninsa wa idahu zalika yadda zai bayyana maka annan kullum udulun dukkan su adilai ne fi shar'i cikin shari'a akhtarahum Allah azza wa jalla li dinihi ubangiji ya zaɓe su cikin addininsa faman da kakan nazara wanda ya tsananta bincike alima zai sani annahu la yakharuj shaw min ilmi ahli babu wani abin da zai fita daga cikin ilimin sufaye an shari'ati daga cikin shari'a duk abin da suka kawo daga yana daidai da ilimin shari'a wa kaifa takharuj ulumuhum an shari'ati ya za ce ilimin su ba cikin shari'a wa shari'ati hiya wasilatuhum ila Allah bayan kuma shari'a ce ta sadar da su zuwa ga Allah azza wa jalla fi kulli lahzati a kowane kibtansu walakin sai dai aslun asali ne isa garaba wanda ya bakuntar malla lahu ilmamun da ahalin ɗariƙat wanda bai san suwaye ma ahalin ɗariƙa ba an na ilimin tasawufa shi ilimin tasawuf min ainihin shari'a ce wato asalin ilimin shari'a ne kaunuhu wanda ya kasance lam ya taba harfi ilimin shari'a ce bai zamo ƙwararre a cikin ilimin shari'a ba shine zai ba zai gane haka ba ولذا قال جنيد shugaban sufaye junaidi yana cewa rahimahullahu ta'ala ilmuna haza ilmin wannan mu shaidin da kitabi wa sunnati an kafa shi ne da alqur'ani da sunna annabi raddan alaman tawahama huruju anhuma yana raddi ne ga wanda yake ganin ilimin mu na sufanci wato bid'a ne kamar yan yanzu wanda suke ce magana mu bid'a ne bid'a ne to akan wannan yake magana fi zalika zaman tun wancan zamani to a wancan zamanin ma fa an buga shekara dubu da ɗari to cikin hijira na shekara ɗari biyu da wani abu junai da yake eh hijira na shekara ɗari biyu da wani abu kaga shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu kenan tun da ya rasu kusan hijira na shekara ɗari biyu da tamanin ne wa gairihi wa gada jama'al qaum sufaye sun hadu ala annahu la yaslu litasaddur fi tariqil lahi baya yiwa mutum ya shiga tariqan tariqan bayin Allah azza wa jalla illa man tabahara fi shari'ati sai ya zama kogi a cikin ilimin shari'a wa alima man dukiha ya san abin da in aka fada a baki ilmin mandik wa mafhumiha ya san manduki ya san mafhumi me manduki idan ka ce la ilaha illallahu za a baka ladan saman bakwai da ƙasan bakwai ko ma ce kenan magana biyu aka yi maka a lokaci daya manduki wanda na faɗa mafhumi in baka yi ba ba za ka samu ba shine mafhumi an gani yawa idan ka ce astaghfirullah za a kankare zunubinka kamar an sa wuta a daji manduki kenan mafhumi in baka ce astaghfirullah ba ba za a yi ba idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadi Allah zai maka salati goma manduki kenan mafhumi in baka yi ba Allah ba zai maka ba shine kaga ma'ana kowane lokaci kace astaghfirullah manduki kenan Allah zai ce gafartu laka na gafarta maka in baka yi ba Allah ba zai ce ya gafarta maka ba in kace la ilaha illallah Allah zai ambace ka manduki kenan mafhumi in baka faɗa ba Allah ba zai ba zai ambace ba zai kira sunan ka ba wato faskuru ne askurkum kowane magana ɗaya biyu ne kowace magana biyu ce ta kyauta Waha nasiha da keɓantarta wa aniha daga mamiyarta wa nasihiha da wanda ya mata nusuhi ya shafe wa mansuhiya da abin da aka shafe wata bahara kuma ya zamo kogi fi lugatul arab ma'ana ya san lugatul arab da kyau hatta arafin mujazatiha ya san mujazi na balaganta wasu aratiha ya san kuma kalman da ake aro a yi magana da shi wa gairi zalika da wani wannan fa kullu sufiyun kai dukkan fa sufi faqihun faqihi ne walal aksu ba kowane faqihi ne kuma sufi ba saboda ka sani duk lokacin da ka ji cewa mutum sufi ba ba sufin yanzu wanda ake faɗa an ga mutum ya haɓa mayafi ba ko ya rike tarbi zaro zaro a ce sufi ba haka ake nufi ba sufi ana nufin akwai aikin da ya kaga atta'u tauba asadu safa'i alwawu wulaya alfa'u fana'u abinda mutum yake tarawa kenan a cikin tafiyarsa a ambace shi da wannan ɗabi'a ce ta mai da mutum ya koma zuwa ga Allah bi kulliyatihi yawwa ana son mutum ya koma ga Allah bi kulliyati adaban bi shari'ati adaban bil haqiqati sulukan wa ya'rifu al ashya'a kama hiya wa wa yatrukuha kama hiya kuma hmm wa bil jumlati fama ankara ahwal as-sufiyya babu wanda zai yi inkarin ɗabi'ar sufaye illa man jahila halahum sai da in ka jahilci halinsu wa kana kushairi ya kulu kushairi yana cewa shi ma ya fi shekara dubu da koma ga Allah yana cewa lam yakun asarun fi muddatul islam tun da aka yi musulunci babu wani zamani wa fi shaykhun min hadhihi ta'ifa sai an samu sufi a cikin wannan jama'a ba a yi wani zamani wanda shehin ɗariƙa in ya fito bai gigi ta sauran malaman ba ba a yi ba illa wa ai mata zalikar waƙat sai shugabannin wannan lokacin min al'ulamai daga malamai da distaslamu li zalikar shekh sai sun miƙa masa wuya wata wada urawu sun kaskantar da kai wata bara kubi kuma sun nemi albarkan shi walau la maziyatun wa hususiyatun lil qaumi ba dan maziya da hususiya ga wayannan mutane ba la kana al amru bil akasi ai da ba haka bane saboda haka daga nan ka tabbatar da sufaye sun fito daga tsarki tun daga bayan annabi Muhammad ana gwada wa mutum ne qultu sai shi sai dai alil haraz ne ce waya kafina madhan bari mu ƙara yin wani maganan ma liqaumi iz'ani imamu shafi'i abinda imamu shafi'i ya faɗa wannan kuma shekara dubu da ɗari biyu da wani abu domin imamu shafi'i yana wajen shekara ɗari da hamsin aka haife shi hijira me ya faɗa shi kuma akan sufaye kaga ka koma irji ilalwara ka gane sufaye daga ina suka fito kenan ana faɗa maka irin matakin da suke tun daga wancan zamanin har yau kuma in dai malamin ya sufantu ya san karatun to dan malami ya yi karatun zahiri sai ya cire marhula dole domin abin da ka fahimta fahimta ɗaya ne shi zai baka na fahimtan goma kaga imam al-kushiri abin da ya faɗa kenan babu wani zamani da za a zo sai malaman malaman sufayen zamanin sun zamo ana neman tabarruki da su kuma an kaskantar da kai a wajensu sai shi malamin ya ce to ga wani kari ma da imamu shafi'i bai amin kushari bai faɗa ba ya ce kamar abin da ya faɗo tsakanin imamu shafi'i da shaibanun ra'i shaibanun ra'i kaga da bishirul hafi bishirul hafi sun yi zamani ɗaya da Ahmad bin Hanbali da Imam Shafi'i Shaybanur Ra'i wannan makiyayi ne wancan kuma ba tafiya ma da takalmi Bishrul Hafi eh duk wa'annan bangaren duk suna bayan suna wajen su Junaidi ne ba suna suna gaban su Junaidi ne ma yana cewa yana ɗalaba Ahmad bin Hanbali ya salu amman nasiyar salata wata rana Ahmad bin Hanbali ya nemi ya tambaye Shaibanun Ra'i ya gwada shi. Ya ce, menene hukuncin mutumin da ya mance sallah la ya gari ayi salatin hiya, bai gane ba wace sallah ce wannan. Wa iz'an imamu Ahmad bin Hanbali kazalika, hina kala, Shaibanu haza rajul gafal anillah. Mutumin da ya yi sallah bai fahimci me ya sallata ba, wannan gafirin an layi rafkanin shi ta yi yawa wajen Allah fajaza'u an yi addiba idan mutum za ka yi mu'amala da Allah baka san abin da kake yi ba ya sakamakon ka yi maka ladabi eh amsan da shebanu ra'i ya bashi kenan shi yana son ya ji ya sake sallah ko ya yi kaza sai ya ji hukuncin sama da abin da yake tsammani an fahimta ka san kai sallah kare sallah ka amince da Allah ba ka amince ne kake yi ta ya akwai hukunci biyu ne akan ka sallan ka za ka sake a ada bil lokaci ne ko a ada abadan ne sai yace wannan gashidi ne ga ubangijinsa sakamakon an yi addaba a kama shi ba wai a bar shi kawai a ce yayi sallan ya tafi ba a ai masa wani hukuncin da gobe zai ba zai kara ba kaga ai wannan hukunci yana sama da wancan wa kadhalika yakfina iz'an ahmad haka ya ishe mu iz'an ahmad bin hanbali li abi jamrata li abi hamzata al-bagdadi as-sufi ahmad bin hanbali yayi tambaya wa abu hamzata al-bagdadi as-sufi wa itiqadihi da itiqadin sa hatta kana yursulu ilayhi da qaiqul masail yana tura masa dukka daga cikin mas'aloli wato da ka'ik mas'ala masu wuya sirara wanda in ba ka tafi ba kai saka warware su ba wai kula yana cewa mata kula biya za ya sufi me za ka ce akan wannan ya kai sufi fa shay'un yaqifu fi fahmihi imam ahmad wa ya'rifu abu hamza ta gayatul munqibata lil qaumi shi kuma abu hamza shi kuma ya ce masa ai kaza wannan kaza kaza ne sai warware masa mushkilan wanda shi Ahmad bin Hanbali bai fahimci abin hakan ba wa kazalika yakfina ya ishe izana Abu al-Abbas bin Surayj Abu al-Abbas bin Surayj malamin zahiri ne yana tambayan Junaidu hina hazarahu lokacin da ya zo wajensa wa qala ce la adari ma yaqulu ban san me kuke ban san abin da suke faɗa ba walakin li kalami saulatu laysa bi saulatul mubtili yace daga jin maganan wannan junaidu akwai saula amma ba irin na masu barna ba amma magana ce wata irin magana wadda ba ta barna ba magana ce ta gaskiya amma ba ta barna ba kuma magana tana dukan hankali wannan maganan ibn surayj kenan وكذلك إمام إمام أبي إمران إمام أبو إمران يا فتاة الشبلي شبلي كما الماجرين حلاجني wanda shi ne kutubin zamaninsa amma mutum ɗaya ne kawai yi imani da shi saboda bala'i ya fita zai tafi aikin hajji aka kama shi aka ce ɓarawo ne aka yi tuddirkansa aka sa shi a firjin sai da aka dawo daga aikin hajji aka sake shi aka ce an gane ba ɓarawo ba ne wani shekara ya fito da tabakin haji aka ce imamu shimli ina zuwa ya ce to ga mu nan dai mun fito manufan mu dai aikin haji ba mu sani ba ko a yi mana irin tabara wata wacce shekaran an kama mu an ce barayi ne wannan karan kuma mu san da za a ce mana ba shine wani wali yake cewa da Allah bai yi jahannama ba ko saboda wanda suka cuci shibli za a yi wutan jahannama eh saboda ya azabtu ya azabta saboda almajirin hallaju ne hallaju a kurkuku aka kashe shi yana tambayarsa imtahanahu fi masail min alhaili ya tambaye shi ne akan matsalan haila wa fada sab'a maqalatin sai ba shi amsa bakwai lam takun inna abi imran shi abi imrana malamin fikihu ne da ya tambaye shi yana ganin cewa sai faɗa masa matsaloli guda bakwai a kan haila shi kuma bai taɓa sanin wa'innan ba ma gaba ɗaya sai a bakin shibli ya fahimta wa kan shehu qutbuddin bin ayman akwai qutbuddin bin ayman radiyallahu anhu anna imam ahmad imam ahmad kana yahas waladahu yana kwadayantar da ɗansa abdullahi abdullahi ɗan imam ahmad yana ce masa alaji ijma'i bin sufiya kai kokari ka nemi sufa idan ku zauna da su na zamanin sau wai wai kulu Ahmad bin Hanbal yana cewa innahum balagu fil ikhlas maqaman lam tablighu sun kai isa matuƙa a cikin yin abu saboda zatin Allah wanda kai baka kai irin nasu ba ka neme su ka haɗu da su yake faɗa ma ɗansa wa qad ashba al kai magana dai ta kosar fi madail qauli yadda ake yaban sufaye waɗari cihim da hanyar su ga wajen wa Imam al-Qushari kamar yadda Imam al-Qushari ya faɗa fi risalati cikin risalatul Qushariya Imam Ahmad bin As'ad al-Yashi shi ma ya faɗa cikin rawdatul Rayyahin wa gairihima da waɗansu min ahli durub daga ma'abutan dariqa wa kutubun kulluha ɗaciyatun bizalika duk littattafan sun kawo irin wannan in ka ce malam wani to ga malaminsa kai daga kan imamu maliku kawai daga kan imamu malik za ka ga waye shehinsa za ka ga ibn munkadari ne sufi ne eh sufi ne wanda in duk abin da in in maliku ya rikice in ya tashi ya je wajen ibn munkarir yana zuwa a gurin zai warware ya dawo cikin hayyacinsa eh shi ibn munkarir shi kuma in ya rikice yana zuwa kan raudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya je raudan manzo Allah dan kasuwa ne yana da shago akwai wani kurji da ya fito masa da ya je goga akan kabarin annabi yana cikin azabtuwa na rashin lafiya ya dawo daidai irin wayannan abubuwan ga nan daban-daban daban-daban wanda suka nuna wa mutane wanda ba su fahimta ba suke ɗaukan wani hanya daban wa ƙarƙanin imam abu turan annakshari ahadu rijal tariq abu turabi ake ce masa annakshari ɗaya daga cikin mazajen tariqa ne ya kulu idza al idza ulifa al qalbu iradan anillahi sai batul waki a cikin auliya illahi ta'ala idan aka zuciya ta saba da kau da kai ga barin Allah to ta shiga waƙi'iya a cikin waliyan Allah za ta shiga cikin damuwa Allah ya kiyaye wa kana shaykhana shehu Muhammad al-Maghribi ash-Shadili shehu Muhammad al-Maghribi ash-Shadili radiyallahu anhu yaqulu idlib dariqa sadatika ku nemi hanyar shugabanninku min alƙaumi daga cikin mutane wa in kallu ko da sun yi karanta ku neme su ku bi su eh in kun ga masu karanta ɗariƙan nan to ku neme su ku bi su ko ba su da yawa wa iyaka wa ɗariƙar jahiliyin na hane ku kar ku bi hanyar jahilai bi ɗariƙihim hanyar da suka bi wa in jallu ko su suka fi yawa kar ka damu ka nemi hanyar wa'inda suke kai mutane zuwa ga Allah wa in kallu ko da sun karanta kar ka damu da rashin yawan ka bi su hanyar su akwai fita wa kafa sharafan lil ilimi ai ya ishe ka ka gane daukakan ilimin ilimin qaum ilimin wayannan mutane qaulu Musa alaihi salatu wassalam li hajar annabi Musa annabin Allah ne hajar kuma waliyi ne ai ya ishe ka ka gane me ya gudana tsakanin annabi Musa da Hadiru annabi Musa annabi ne amma ya ce hal atbiyuka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan shi yasa ar-rushdu nake gaya muku shi ake kira sufanci al-hudan shine shari'a eh akwai bambanci tsaka amma duk a Hausa shari'a shari'a hudan shari'a rushdu shari'a amma hudan shari'a na zawahir rushdun shari'a na bawadin wa hadha azamu dalil wannan ya gama maka dalili ala wujubi talabi ilmi al-haqiqati akan wajibcin neman ilimin hakika tunda annabin Allah ya nema a wajen wanda ba annabi ba a wajen wali ya ishe ka to wannan hanyar fa'ida ce ta sufayen kama yajibu talabul ilmi shari'ati kama yanda ya wajaba neman ilimin shari'a wa kullun an makami ya takallamu kowa yana magana ne akan makaminsa mai ilimin shari'a yana magana akan ilimin shari'a mai ilimin hakika yana magana akan ilimin hakika inta qultu sai mai littafin ya sake magana wa qarra'atu marasilatun naga wani rubutaccen wasiqa arsala ashaw muhiddin bin al-arabi muhiddin bin al-arabi radiyallahu anhu ya aikata zuwa ga shehu faruddin razi shehu faruddin razi shine wanda ya futuhatul gaibi futuhatul gaibi shine tafsirinsa wato juz'i 30 ne shine farkon wanda ya fara yi a duniya in ya kawo fasara ya ce abin ya kasu kashi bakwai kuma sai ya kawo ba wai zai ce maka ya kasu kashi bakwai bane ya bari sai ya kawo kashi bakwai din in a cikin kashi bakwai din wani abu ya kasu kashi biyar shi ma zai marare shi zai faɗe shi in wancan ɗin shi ma ya rabu sai ya kawo shi haka yi tafsirin shi ne farkon wanda ya fara yin wannan a duniya sunan tafsirin mafaci hulgai sifili talatin ne fatiha da ya tashi fassaranta fatiha a sifilan da suke hannuna sai da ya shafi ɗari uku yana fassaranta ne Allah yake nufi da fatiha a tafsirin bugun buguna wanda yake hannuna me Allah yake nufi da Fatiha sai da ya shafi ɗari uku yana fasaranta Fatiha amma sai ga Muhiddin bin al-Arabi da ya zo ya kalle shi sai rubuta masa wasiƙa bayyana lahu fiha na qasd darajati fil ilmi sai ce kai wannan jahili ne ya ce jahili ne wanda ya wannan fa wa shaw faruddin al-mazkur fi al-ulama allazina intahat ilayhi riyasatan fi idla'i ala al-ulum min jublatiha dan shi kuma ana cewa babu kamar shi a bangaren ilimin sa eh har yanzu tafsirin yana nan yana cikin library na ko yana library nan cikin gida ko yana library makaranta eh yana faɗa akan haka yana cewa ilam ya akhi ya kai dan uwana waffaqana Allah wa iyyaka anna rajul la yakmalu fi maqami al-ilm hatta yakuna ilmuhu an Allah azza wa jalla bila wasitati min nakalin aw shay'in ilam ka sani ya kai dan uwana ya rubuta mana fa in zai ya sauke girman kansa ya dawo wajen sa ya kara mar karatu ya gyara mar larabcin sa shi kuma eh shi kuma sifili biyu ne tafsirin sa ibn al-arabi kenan shi ibn al-arabin nan shi ne shi kuma a bugawan ilimin sa shi ma aka ba shi wahala a hakan yana tafiya a cikin ruwa sai sai maujul bahari kogin ruwa ya tankada jirgin ya tankada sai ce uskun ayyuhal bahar kogin nan ya natsu alam ya dari fauqahu baharun bai san samansa da ilimi da kogin ilimi ba shi shi kuma sai wani dabba ya fito daga cikin ruwa sai ce aya man yadda yi al'ilima ya wanda yake da awon ilimi bari maka tambaya eh in ji dabban a cikin ruwan ya ce menene hukuncin mutumin matar da take da miji sai aka shafe mijin ya zamo dutse ko aka shafe mijin ya zamo jaki menene hukuncin iddarta sai ya shiru ka amsa ka sani ko kai jahili ne mu kara maka ilimi sai ce bai sani ba sai to idan aka shafe mata mijin mata ya zamo dutse to iddan da za ta yi iddatul wafati ne idan kuma aka shafe shi ya zamo dabba to idda ne na talaki sai sai dabban ta bace to haka abubuwan su duk inda ka kai da abinka kawai ka mai da abin wajen mai abin shikenan eh ka mai da abin wajen mai abin shikenan sai ka zauna lafiya yana cewa annan rajula shi mutum la ya kamalu fi makamin ilimi baya cika cikin makamin ilimi hatta ya kuna ilmuhu anillahi azza wa jalla bila wasitati sai ya zamo iliminsa yana karɓa ne a wajen ubangiji babu wasida min naqalin aw shehin ko ta wajen wani ko kuma cirowa kamar yadda muke cirowa wannan fa inna man kana ilmu mustafadan idan ilimin ka fa'ida ne min naqalin kamar yadda muke karantawa au shayin ko wani shayi ne yake baka fama bari an akhazin min al sati baka gushe ba kana karba ne daga fararre wa zalika wannan ma'alulun inda ahlul lahi illa ne illa ne ka samu ilimin ka a wajen mucacce ne ba a wajen rayayye ba wa man wa man kada umruhu fi ma'rifatil muhdasati wanda rayuwarsa ta kare duk iliminka a hannun mucece kake karba wa tafsiliha da raba ta fa innahu hazzuhu min rabbi azza wa jalla wannan rabon ka kenan li'anna al-ulum al-muta'alliqatu bil muhdasati domin duk wani ilimin da ka karba daga wajen kararre yafna rajul fiha haka za ka kare a ciki wala bilgu ila haqiqati ba za ka kai haqiqan ilimin ba balle ka gane ilimin zawahir ake ma magana walau annaka ya akhi ya kai dan uwana da za ka shiga alayadi sheikh ka shiga hannun shehi min ahlillahi daga ahlillahi azza wa jalla la'ausa laka ila hadarati shuhudillahi da zai sadar da kai zuwa ga hadaran da zaka gamu da shuhudi na rabbul izzati fata akhudhu minhu al-ilma sai ka karba ilimi bil umuri da al'amara min tariqil ilhami ta hanyar ilhama الصحيح من غير تعب باب وهلا ولا نسب باب وهلا ولا سهر باب رشن بچي كما أخذه حضر عليه السلام كما عند النبي حضر يكي كرفا دغ رب العزة ai kun gane hadiru wannan shine in aka ce ana karba daga Allah ya ce Allah ne ke karantar da kai Allah ne ke karantarwa ma haka ne to amma yanda su suke daukan sabanin abin da ake so a ga musu tunda ba talan mazu bane ma salaku ɗariƙar ƙauni sai suka yi mar fasarar irin fasarar hawan ƙawara abinda kawai suka gane dole haka ne iza a zalama alaihim ƙamu to asalin abin kuma dole kaga waye ya sanar da hadiru cewa wannan jirgin da yake sarawa ƙarshen ta akwai wani abin da ai da ya faɗa ƙarshen zai ce wa ma fa'altuhu an amri ko ba ka bane wa ma fa'altuhu an amri abinda na aikata shi ban aikata shi da horo na ba an hore ni ne man allamahu Allah akwai jibril a tsakani to abu guda shida wa Allah maka ma lan takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da manzon Allah shi da shi babu jibril annabi Adam in ka duba cikin alkurani abubuwa guda shida da hadaru a ciki wanda Allah ya sanar da su babu Jibril a tsakani kenan ashe Allah yana sanarwa ya sanar da annabawa ya sanar da ba annabawa ba kenan har gobe Allah zai sanar saboda haka babin da su fa suke magana akan kenan in baka sani ba ka koma Qur'ani ka gani saboda haka babu wani abin da babu shi a ƙur'ani in ka ji mutanenmu sun faɗa sun tsaya a kai a kan shi suke kuma sun sani ne kai kuma da ka jahilci abin ka karanta alƙur'anin so shurin masaki sama ma ana fahimta daban karatu daban sai ka fahimci karatun tukuna ka gane abin da ke ciki alhamdulillah yanzu kafin fito wannan ne magana da shi sunan shi wani shekaran da nake magana a kansa na yayi wanka kenan na fito sai kira ni sunan shi Muhammad Awal Almaki mutumin Katsina ne almajirin a yanzu muridi ne na Shehu Adam Batsari shine yanzu kuma yana tare da halifan ko in ce eh to ɗaya daga cikin almajiran shehi wannan majnun barham Abdurrazaki. Shi maganan da na yi a cikin jawahar ma'ani da ya ji na ce, a nan ne za ka, yanzu wasu za su fahimci abin da ake nufi. Sirrin yana magana ne akan kun kuntiya ɗin nan kuntu kanzan na faɗi waɗansu manzanu ne. Sai ce wallahi tallahi ya rubuta baitin shekara goma sai ji ya fahimta. shekara goma amma wala bai fahimci shi ne mai ya rubuta kuma sai da ya ji wannan karatun ne ya ɗauka shi ne yake karanta mun a bayatin na ce to ai kwantiya ne ya ce to ai shi ya rubuta amma wala tilla bai fahimta ba sai jiya shekara goma saboda haka karatu daban fahimta daban sai ka yi karatu shekara sama ma amma wallahi masalli ne kawai ɗan dakon giwa ne kai kana faɗa ne kawai ba ni shirin ba kamar da amma wallahi baka fahimci abin da ake nufi ba in mutane za su fahimci abin da karatutuka ne akwai wanda yake da hanyar inkari wallahi ba shi da shi ko ka yarda ne ko ka yi shiru kawai amma babu wani magana balle ka zagi wani balle ka kai wani wuta babu shi an wuce ka ne shi yasa shi wani yake cewa sun ce mun ɓace ba mun ɓace ba ne mun ɓace musu ne wato tsakaninmu da su ne da nisa da muka ɓace mun sai suka ce mun ɓace ba ɓacewan addini ba ne ɓacewan tafiyar da muka yi ne tsakaninmu da su baunan ba'idan kuma hakan ne haka ne domin abin da muka riska a annabi ba su riska ba dan ba su yi aikin ba mutum ne wannan haka zai ce saduwa da nabi da karim ɗaya zai mu kuma iyayen mu ma salati goma suke cewa goma suke fara ake aka fara dora ka salati goma ga annabi daga kan goma ake fara kai kuma sallu ala nabi ɗaya kawai in kai shikenan yayi to ta yaya mai goma da mai ɗaya zai daidai kai wannan sun ce masallaci suna salati goma ga annabi kai kana sallu ala nabi wannan ma jarumi ne akwai wanda kowa shiru zai wanda ya kiyaye yi kawai ka kwaci kanka tun daga nan ba wanda kuma abinda ake nufi imamukum shufa'a'ukum limamanku su ne masu cetonku su ya kamata su nuna muku hanyar da za ku yi ku kai kawai kowa ya yi sallah kawai sai mun matsayin yatsu sai ta ya gaba dan wani ma shaki an ce wai ya ce idan aka yi sallah wanda ya fara fita shine mumini kaga iskanci an ce za faragata fansar wai la rabbika faraga ka zauna ka roki Allah manzo Allah har gishirin miya yana nema a wajen Allah amma an ce wai kai ka tashi ka nabi waye Allah baya son zaman banza ai da iskanci kuma a matsayin malami mai kira zuwa ga Allah kaga ai mu dole sunan mu halallu yan bid'a muna shidawa mutane wahala Allah ya kiyaye na'am walau annaka ya akhi salakta ala yadi shaykh da ka shiga hannun wani shehi min ahlillahi azza wa jalla la usalaka ila hadrati shuhudillahi da ya sadar da kai zuwa ga hannun wanda hannun zati yadda zaka gane Allah fata akuzu min uluma sai ka karbi ilimin babu wahala kamar da Hazzaru ya karba fala ilma illa man kana an kashfin babu wani ilimi sai wanda aka buɗa maka ganshi tangaran wa shuhudan la an nazari ba ilimi bane bangaren nazari tunani zato tahmin wannan ilimi ne irin an yadda ka yi ilimi ne amma fa baka kai kokoli ba zato ne kaza wa kana shehul kamil abu yazid al-bustani shehi al-kamil kenan abu yazid al-bustani sunansa daifuru daifuru isa sunan kawai in ka san shi zai cece ka sunan shi abu yazid al-bastani ba sunan ba kenan asalin sunan na koyi yana daidai da ismullah da azumi taifuru isa eh shine asalin sunan kaga iyayen sai su dubi ɗaya sai su sa masa taifuru sai kai kai tsammanin wani suna ne daban an yi ne don mutane su amfana ka kira sunan kawai ka samu lada shi ne malam da ya furu na wannan alkutai ai abu da zai dubar tsami ne amma shi kansa in katan da shi bai sani ba ɗai furu ɗai furu duk iyayenmu suna duba irin wannan ne duk iyayenmu suna duba irin wannan ne wani abu ne wanda aka ajiye shi saboda zato mutane za su rike shi ko da su yi taba ɗansu yana zama addini a wajen su zuwa sani ba. Abu Yazid al-Bustani yana daga cikin manyan waliyai, radiyallahu anhu ya kulli ulama asrihi yana faɗa wa malaman zamaninsa akhastum ilmukum an ulama rusuli kun karbi ilimin ku ne daga malaman rubutu mayitan mutattu an mayitin mutattu sun karbi ilimi a wajen mutattu wa akazna ilmina an alhayy alladhi la yamut mun kar mun ko mun karba ilimin mu ne daga rayuwar da ba sa mutuwa wanda baya mutuwa kai shine wa wayal bagi laka ya akhi dan uwa ya kamata an ta daliba min alulumi ka nema daga ilimi daga cikin ilimai illa ma takmulu bihi zatika karka ne la tadil min alulum karka nema daga cikin ilimai illa ma takamulu bihi zatika sai wanda zai cika maka zatinka kaga nan ba yana magana da kowa da kowa bane yana magana ne da malamai eh yana magana ne da malamai farkon ilimi ka nema irin wancan wanda zaka kafa kanka amma da ka kai to kai tsalle daga nan gurin ka tashi ka nemi rijalul lahi kuma ka samu kayan aiki ai wanda ya samu kayan aiki ya kamata ya aiki ne wayan taƙilu ma aka haisu in taƙalta ka ciru dukgun da kake shi ne za ka je yake cewa ilmi mai haisu ya mamtu kana mai in kuntu fil baiti kana lilin fil baiti in kuntu fil suki kana lilin fil suki ya ce ilmi mai lafi baɗin sunduki in ji imamu shafi'i ko imamu shafi'i ne ilmi mai haisu ya mamtu kana mai duk wurin da ka same ni ilimina na tare da ni ilimina ba wai ka je ce bari sai mun koma gida in duba littafi ba ne a ilimin ka ya zama yana kirjin ka a ko ina in kunta fil baiti kana da ilimin fil baiti in kunta fil suki kana da ilimin fil suki kai ne ilimin to ka samu kamala na ilimin zafi kenan amma ba na tambaya kana cewa mu je gida a ɗauki littafi ai ka buga a ilimin ya zo a lokacin a warware shi shi ake nufin ilimi walaysa zalika illa ilmu billahi ba yiwa mutum ya samu wannan ilimin sai dai al'ilmu billahi ta'ala min haisu wahadin kyauta ne wa mushahadatin da mushahada fa inna ilmuka bidini masalan neman iliminka na doktanci ina mata ta bi dai fi alimul asqani me yasa ake neman ilimin itace na magani me yasa ake neman ilimin doctor saboda rashin lafiya ne al asqam wal amrad saboda shine bai zan taƙaƙa ila alimin ma fi sakimun idan ka je wajen mutanen da ba su da rashin lafiya fa wala maridin babu marar lafiya man tu da da dalika ne wa za ka amfani da shi anan ya amfana bai amfana ba saboda su lafiyayyu ne sai ka rike sai ka rike ilimin ka a ce kuma ka je inda aka bude shago ka ga ai haka zaka tafi zaka tashi ka tafi ka bari faqad alimta ya akhi ka sani ya dan uwana annahu la yanbaghi lil aqili bai kamata ba ga mai hankali an ya akhudha min al ulumi ya karbi ilmai illa ma yantaqilu ma'ahu ila al barzahi ilimin da zaka tashi daga duniya zuwa lahira shi kamata ka tafi da shi kar a je wani gurin da bai da amfani eh ka je zaka shiga lahira sai ya zamo ilimin naka tsaya a duniya lahira dai ba marar lafiya barzahi ba marar lafiya an gama kuma ka je gurin kasuwanka ba za su ciwu ba. To amma daga nan ka fahimci abin da ake nufi ka gane, kuma duk ulumin nan da ake son a gaya maka akan annabi Muhammadu. Ka san shi a duniya? Ka san shi a barzayi? Ya yake? Ka san shi kuma a lahiran? Ya yake? Lahira daban, barzashi daban, duniya daban. Ba waje dai ba ne, marhala ne, marahil ne. tsakanin barin ka duniya zuwa lahira wannan wannan gabar to ita ke kira barzai ne wa min wara'ihi barzaun ila yawm yab'asu رد لولا أخرتني إلى أجل قريب هو فأصدق أو أكون من الصالحين قال أها to haka ne kowanne akwai muhallinsa kowanne guri akwai muhallin ilimin da zai kamata kai duna ma yi fari'u ina intikali ko ma bayan abin da aka rabu da shi ina intikali ila alamul akhirati ka gani ko daga nan ka bari ka je barzahi daga barzahi ka rabu da ilimin kuma zuwa lahira in ka je lahira kuma ana bukatan ilimin to ina ka bar shi a komo duniya dauka ai ka gama zaman ka na can saboda haka masu yi maka kwakwakwa an riga an yi an gama karatun ka ya kare eh walaysa muntaqilun ma'ahu illa ilmani faqat babu wani ilimin da ake fita da shi a tafi haccan sai ilimi guda biyu al ilmu billahi azza wa jalla shine ilimin Allah azza wa jalla wa ilmu bil mawadil akhirati sannan kuma ka san wuraren lahira in an je can in an je barzahiya ake yi ka gane ilimin shine idza mata al-abdu da aka yi mana haka eh idza mata al-abdu in yaje lahira me zai gamu da shi to wannan karatun na gamuwa da shi din ya kamata ka yi shi daga nan in baka yi shi daga nan ka sani ba ka je can ya zaka yi ba saboda haka yake ce ka dawo bari ka dawo gida duniya ka sake karantawa ka komo sai a jinkirta maka zaka da ku kenan wal'ilm mawadin al'akhirati mawadin al'akhira shi ma ka sani kaga in ka tafi kabarin nan farkon abin da za a fara tambayar ka akan annabi Muhammadu shine farkon gamuwa annabi Muhammadu ne za a ajiye maka shi a gaban ka sai a ce maka ma ilmuka li hazar rajuli ne ka sani game da wannan ya za ka yi ka san shi shine dalilin karanta wazifar mu salatan tu'arifuna biha iyahu Allah ka sanar da mu waye annabi mu san shi sani shi ne kaga ɗan ɗariƙa dubu wallahi bai san shi dai yana karantawa ne kawai na gado amma bai fahimci mai ba kowa ne fahimci mai yake faɗa ba Allah to shi kuma Allah a ƙa'idarsa ka roƙe shi ya ki cika maka alƙawari ba shi ba ne in an azurta ka ka roƙa to an yarda da an sani to kuma kullum sai aka saka wannan alkawari ne kar ka yi wasa da shi in ka yi wasa da shi ba a shiga hanyar Allah a bar alkawarin a kai to ko wannan ya ishe ka ka gane ka fara ka ce kai ka bari ka barin ko lallai za ku gamu ko wannan ya nuna maka karanta wazifa zai zama wajibi ga wanda ya karba salatan tu'arifuna biha iyahu iya wannan kawai ka ɗauke ta Allah ka sanar da mu waye annabi kullum Allah ka sanar da mu waye annabi Allah ka san kullum sai ka faɗa su goma sha biyu kana roƙon sa ne ya sanar da kai waye annabi ya san kuma Allah kalimar wannan duk Allah ya ce na zubar ba zai yi ba saboda haka ka hana ɗan ɗari ga shiga aljanna mu gani domin shi ne annabin ne a can kuma kana zuwa annabin za a fara maka interview saboda haka kana zuwa ma ilmuka bi hadha ar-rajul da ka ce ashhadu annahu rasulullahi saboda ka roki Allah tuntuna me ka sani game da wannan sai ka ashhadu annahu abdullahi wa rasuli sai a ce to maganan zakka haji da kaza da kaza duk ka ka shiga cikin babu ridan num naumatul arusi kwanta kai bacci irin angon da ya samu matar da yake so an gama kenan amma in aka zo aka ce maka ma ilim ka je hadar rajul kai inda inda da ka da ku kenan to anan ne duk tambayoyi da su zo maka wa ma kiblatuka wa ma dinuka wa ma duk da ka je wannan annabin ka fara rashin ganewa saboda haka su ba suka yanke maka ka san annabin in ka daga ka amsa shi shikenan ka gama domin shine farkon ana gama ana ana kafin a gama rufe ka a tashi a gurin an dawo da ruhinka kuma an tada annabi Muhammad kusa da kai shine farko annabi Muhammad tukuna a ce a ce tashi sai ka tashi sai a zo da wuta bi rajulin sai a zo da rajulun a cikin Bukhari a cikin kuma Turmuzi ne ko Nasa'i yana cewa yuta bi muhammadin shi ya fito da shi munakkarun nan kuma ya fito da shi can ya fito da shi majahulun yuta bi rajulin nan kuma ce yuta bi muhammadin ta ce maka ma ile muka bi hadar rajuli ne ka sani game da wannan mutum bi hadar rajuli haka za ce maka yana kallon sai ka tuna da addu'an nan da Allah kai sai na wazifa salatan tu arifuna biha iyahu za ce ba gane shi ba ai huwa kanzul mutalsali huwa kan zulmi dan sani to daga nan shikenan kawo da Allah wani gata ne shauji ne bai mana ba ya cancanci zagi lallai tun da ya kwaci mutane daga barin shaidan ya cancanci zagi tun da shi shaidan dama yana neman abokin mutuwa ne wanda za a shiga sosai ko Allah ya kiyaye hatta la yunkaru tajalliyatul waqi'ati fiha mutum ba zai ba zai inkari tajallin da ya faru a ciki ba wala yaqulu li haqi za tajallalahu kuma ba za ka fara ubangiji lokacin tajallin ya zo maka ce na'udhu billahi minka ba saboda ka san shi fayan bagi laka ya akhi ya dan wana ya kamata alkashfu an hazainin ilmaini ka fahimci wannan ilimin guda biyu al'ilmu billahi wa ilmu ma'ajin al'akhirati wannan su ne suke amfani duniya da lahira in ka tafi ka zamo doktor ka je garin da babu rashin lafiya ba ka da shago barzahi kuma an gama saboda haka in ka tafi da wannan ilimin ka na dubbu a can ba a mura irin namu balle a yi ciwon kai balle a kawo kodin maganin ciwon ciki balle a duk an gama a duniya ake ba a can bane kenan wani ilimi ne an fa'uwa aula wannan ilimin to su ake nufi na fi hada dar a wannan gidan litajni as-samarat zalika saboda ka tsinko 'ya'yan bishiyan nan wancan fi tilka dar a wancan gida tilka kaga haza dar wa tilka dar hazihi duniya kenan tilka lahira kenan wala ta'mul min al-ulumi hadhihi diyar kar ka dauki ilimin wannan duniya illa ma ta musul hajati ilai sai gwargwadon abin da bukatar duniya take ciki fi tariqi sarika hanyar tafiyanka ila Allah azza wa jalla ala mustalahin ahlillahi ta'ala duk wani abin zaka zaka nemi ilimin fiqhu da komai da komai jirgin da zaka hau ka kai ga wancan hadaran karke shi masul hajati ba ce ma kar ka neme shi ba ka neme shi amma hakikan ilmu al ilmu billahi wal ilmu bi mawatin al akhirati an gane walaysa tariqul kashfi an hadaini ilmaini illa bil halwati kuma ka gane wayannan ilmai guda biyu baya yiwa sai ka shiga halwa war riyadati da riyaya war riyala war mujahadati da kokari wal jazbul ilahi ko kuma kyautan Allah Allah ka ba wa kuntu uridu azkuru laka al halwata to kuma gashin na son ambata maka ya ake yin halwan wa shuruda in faɗa maka sharadanta wa ma yatajalla laka fiha da abin da zai bayyana in ka shiga ala tartibi shay'an fa shay'an zan ce maka in ka shiga kaza kaza ne zai faru daga waje kaza sai kaza daga waje kaza sai kaza abin da ake so in ka shiga halwa in ka shiga ana son ka ka kawar da dukkan gairu da gairiya ne farkon tunanin da ka yi Allah ake son ka sa a cikin zuciyarka kar ka sa ba ka samu kuɗi kaza wannan tunanin ne ake son ka fara kawarwa shine matakin farko a cikin shiga halwa shi yasa yawancin wanda suke shiga halwa yanzu hira suke shiga saboda ba su bi ka'idan ba ba su san ka'idan ba ba dora su akan ka'idan ba amma kuma ba suna rabauta da abin da kuma suka shiga haka amma kuma ba rabon da ake samu na cika ba har abinci yana da mizaj ɗinsa na shiga abinci yau in ka ci abinci kamar cikin kofin nan to gobe za ka rage cokali biyu daga ciki jibi ma za ka rage cokali biyu daga ciki gata za ka rage cokali biyu daga ciki citta kullum za ka rage cokali biyu a cikin abincin har ka zo ba abincin kuma kana zaune lafiya kuma a ƙoshe kuma kake wanda kafin ka tafi domin akwai samadaniya za ka iya yin shekara guda cir baka sa komai a cikin kanko ba komai sai an nuna wa mutum ba zabura ba ne kawai a shiga lakin mana ni min zalika alwaqatu abin da ya hana ni in yi haka man la garar da lahu fi asrarar shari'ati wanda ba shi da bukatuwa cikin sirrorin shari'a min ma da abu aljidal wanda ana magana su musu ne nasu hatta an karu kama jahilu sai suka yi inkari kamar yadda suka jahilci abu ya suka yi kamar yadda suka yi inkari sai suka jahilci abin wa kayyada mutta abu sai da baibayi na wahala ya tsare su wa hubbu zuhuri da son nuna kai war ya sace shugabanci wa akalin duniya da cin duniya biddini da addini an izi'ani li ahlillahi barin bayyana ga mabutan Allah wacce su yi lahum ba za su miƙa musu wuya ba intaha mun tsaya a nan yau insha Allah wannan mukaddima ce ina ganin shimfidar za ta ba mu abin da za mu ɗauka kenan abin da za faɗa maka a gaba ya nuna maka cewa duk abin da za ka ɗauka a kanka a cikin jawahirar ma'ani an riga an faɗa maka foundation wa'inda suka yi wa'inda suka suke ɗarika ga irin su fa ga irin siffansu ga irin siffansu ga irin siffansu ga kuma abin da suke zuwa da shi ga abin da suke zuwa da shi saboda haka idan kaji sun zo suna maganar su daga baya to kar ka yi inkari domin kaji su tun daga farko ba irin malaman ka bane yawwa Allah ya samu zama lafiya Allah ba mu ilimi a barka Allah tsara mana son manzo Allah Allah musalli ala sayyidina Muhammad fatih ma guri wala khatim lima sabaqa nashr al-haqq al-haq wala hadi ila siratik al-mustaqim wala ali qadar al-dar laj صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ناتي إلى الكواهن أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين